اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin wa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba mai tarin albarka wanda ya zo daidai da 23 ga watan ramadan da hudu ne ku? 24 ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai ga shi allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidin sunna da ke titin sardauna a wannan gari namu na azare a daidai kuma wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron fassara na ayon alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an asalin tafsiri kenan mawallafinsa shehin malami abubakar mamur gumi alkalin alkalai na arewacin najeriya allah maɗaukaki ya gafarta masa alkali kudatu shimali nigeria haka yake sannan da ta'aliki da kuma haskakawa da wani malami mai suna malam aliyu albami ya yi ya ambace shi da suna ibahul ma'an shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa da alheri a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun rom a darasinmu na baya wato jiya mun ajiye karatu daidai kan ayata 49 haka da zo? don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta hamsin a wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wayanda yake yantawa gabarin wuta a wannan wata mai albarka ya sa muna wannan karatu kuma don neman yardarsa na'am fanzur ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يهي الأرض بعد موتها إن ذلك لمهي الموت الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريها فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم سيايا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Allah kai mana albarka Allah madaukaki ya ce fanzur ayyuhan naziru ya kai mai nazari ya kai wanda zai dubi abu ya kalle shi da idanu na basira kallon ya zama sa wani buɗi don ya shiryar da shi ya san girman ubangiji to Allah sai ce fanzur ayyuhan naziru ya kai mai kallo ko ya kai mai karatun alkur'ani ko mai sauraro kai dubi mana ila athari rahmatil wa rahmatil na ka kalli wanji athar kaman ka taka kafarka a ƙasa in ka daga ba akwai hoton sawunka ba shine athar da Hausa ana ce masa wanji to Allah madaukaki yace ka duba wanji mana na ainihin wato rahamomin ubangiji jamu asarin shine asar din wa qura asarun bil ifradi ay rahmatihi ta'ala ka duba wanjin rahamar Allah madaukaki wa min asari zalika yana daga cikin wannan wanjin ni'matuhu bil mata ni'mar ruwan sama ai ka san banda Allah ba mai yin ruwan sama domin aka ce bohol za a tona maka yaya sai ka tanadi dubu ɗari hudu ba to in ka duba dubun nan masu yi ɗan kaɗan kuma kowa yana shan ruwa kowa yana wanka kowa yana alwala kowa yana da bukata da shi to amma saboda ni'ima ta ubangiji bukatar ɗan adam da ruwa abu ɗaya ne ta fi shi bukatar ka da iska ta fi ruwa don haka sai allah ya sake ta zai dai ka ji ka shaka kawai ai ruwa sai ka je randar ka ko in kai talaka ne mai firis sai ya je ya bude ya ɗauko bottle water mai biya wata ya yage ne da ya gwangwana ko kaga akwai bambanci da iska ita kawai tafiya take kana shan kayan duk asarar ni'matullahi don haka sai Allah madaukaki ya ce ku kalli wannan wato abin da zai nuna muku ni'imar ubangiji musamman na ruwan sama kaifa yuhil arda ba'da mautiha yadda Allah yake rayar da ƙasa bayan ta mutu domin in ba ruwan sama ƙasa mutuwa take ta bushe ƙara kwanan nan ake ta yasa na rijiya ko ƙasar ne ta mutu ruwan yayi ƙasa buƙatun ruwan yayi yawa bil adamu yayi yawa sha yake wanka yake zubarwa yake da da rijiyar ka in aka kai ma sanda daya ko doso ka san doso ko to yanzu babu ko sai dai ka bude tanki ka ɓata iya yadda ka ga dama da dole ku matsawar ruwa da ka sai Allah ya ce ku kalli wannan ƙasar in ruwan ya ja bushewa take yi ayyubusu ha bi an tumbita wato ƙasa sai ta tsirar da tsirai ruwan ya sauka kanta inna zalika la muhyil mauta lalle wannan ubangiji mai saukar da ruwa ruwan ya bugi ƙasa bayan ƙasar ta mutu sai ta kumbura warafat wa ambatat ko amma karka dauki abin da yan dariƙa suke ran daren maulidi wai ran daren zai faɗo akwai wani waka da suke warafat wa ambatat din matar da ka samu ka dirka ke ta kamar da yadda yan kirista suke randaren ta faɗo allah ya sauke to ƙasa sai ta kumbura in ta sha ruwa duk abin da yake aka shuka a ciki kuma sai ta turo shi ya fito waje inna zalika la muhyil mauta lalle ubangijin da yake sake ruwan nan ya bugi ƙasa har ƙasar ta fidda tsiro shi yake rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa kowane abu wa min zalika yana daga cikin abin da Allah ke da iko al-ba'th wa ghairi tayar da mutane bayan sun mutu an binne zai tayar da su kalli lamba ta biyu kama fi kaulihi ta'ala tamfar yadda ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukaki wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar Allah shine wanda ya saukar ruwa daga sama kuma iya gwargwadon bukata yake saukarwa kamar yadda fara cikin suratul hijr ko yana saukar da shi biqadar iya gwargwadon bukatu sai ya muku ruwa don wani bin in aka yi ruwa yayi yawa sai ya barna ko ba haka ba fa an sharna bihi baldatan maita Allah ce sai mu rayar da gari wanda ya mutu kadhalika tukhrajun to haka kuma kuke fitowa cikin kabari wannan a suratul zukhrufi aya ta 11 wa qala Allah ta'ala Allah madaukake ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halitta ku ku bayin Allah dukkan ɗaukakin halitta da Allah ya sannan in sun mutu tayar da su a wurin Allah kaman halittar rai ɗaya ne da tara kaman ka haɗa wayarin ka kunna ai duk zai kama ko inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne suratul luqman aya ta 28 wa qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa wata ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين حقيقه mun halicci dan adam shine al-insan daga tsantsan wato abin nan laka ko yunku thumma ja'alnahu nidfatan fi qararin makin sai muka sanya shi shi dan adam ya zama dugon mani a cikin matabbaci wanda yake tabbatacce shine mahaifar gyatuwa sun makalaka nan nutfata alaka Allah ya ce wannan dugon manin sai muka halitta shi ya koma ya zama saran jini fakalakna al'alaqata mubgha wannan saran jinin kuma du Allah ya mai da shi wato dunkulan tsoka fakalakna al-mubghata idama wannan ainihin tsokan nama sai aka mayar da ita aka halitta ta ta zankashi fakasaunar izama lahma shi kuma kashin Allah ce sai muka tufatar da shi da nama sun ma'an sha'anahu halkan aka sannan muka tayar da shi wata halitta ta daban ya zama mutum fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allahu ahsanul khaliqin Allah shine mafi kyawun mai halitta fatabaraka alherinsa yayi yawa ثم إنكم بعد ذلك لميتون sannan bayan wannan halitta da Allah ya muku ya ku bayan Allah wallahi za ku mutu in kun mutu fa thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ranar alkiyama kuma za a tayar da ku Allah ka tayar da mu da imani na'am ina ne wala in arsalna riha Allah ya ce wallahi idan muka sako iska mai karfi mudirratan alan nabati iskar da za ta karya amfanin gona ta karya bishiyoyi ta azibar lahum liyuminu don Allah ya azabtar da mutane su ba da gaskiya fara'ahu ai ma nabatal mafhumu min athari rahmatillah wato suka ga abin da suka ya tsiro din nan daga wanjin rahamar ubangiji musfarran ya zama ole idan kaga ganye da kore ne ya koma rawaya ai ya bushe shi ne musfarran ai ya bisan busasshe laballu min badihi yakfuruna ai saru sai su kasance min badi ai bayan abin yayi ole din nan yakfuruna sai su dinga butulci badal an yatawabu li yu'minu maimakon su kaskan da kai dan su bada gaskiya dalbal lirrahma dan neman rahma fahu mithlu qawlihi ta'ala mala yace wannan tamfar fadin Allah ne madaukaki da yace balawla idza'ahum basuna tabarra'u me ya hana yayin da azabar mu ta zo musu inji Allah me ya hana su kaskan da kai walakin kasar qulubu sai dai zukatansu sun bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abinda suka zan suna aikatawa suratul an'ami ayata 43 haka ne ko fa innaka Allah sai ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam lalle ka ya muhammadu la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da wanda ya mutu ba magana wala tusmi'u summa addu'a ba ka iya jiyar da kurma kira sai dai kamar isharar ko al-isharatu tugni al-aqila idza wallaw mudbirina idan sun juya alhali sun bada baya ga Allah subhanahu wata'ala ko ga dokokinsa bayan haka ma an tabi hadil umi kuma baka isa ka shiryar da marar gani ba makafu ai la tastadiu an takhluqa fi qulubihim alhidayah ba za ka iya halitta wata shiriya da za su gane ba cikin zukatansu kalli lamba ta biyu ai hidayatu tawfiqi shiriya ta dacewa kama fi qaulihi kama yadda yazo a cikin fadin Allah madaukaki innaka la tahdi man ahbabta ya muhammadu ba ka iya shirya da wanda kake so walakin Allah ya hadi man ya sha sai dai Allah ke shirya da wanda so wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sani da waɗanda suke shiryayyu Allah ka shirya da wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace laysa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man ya sha shiryarsu fa ba akan ka take ba ya muhammad ba aikinka bane shiryar da mutane abin da yake kanka shine wa'azi kira zuwa ga shirya Allah kuma shine mai sanya shirya Allah ka shiryar da mu walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ke shiryar da wanda ya so walahu sallallahu alaihi wa sallama hidayatu bayani manzon Allah yana da shirya da yake wa mutane ta hanyar yin bayani wala dilalata wa dilalatu da kuma shiriya ta shiryarwa wa irshadin didde ne kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah ya ce wa kadhalika wahayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka aiko maka wani littafi mai rayar da mutane daga cikin umarninmu ko lamarinmu ma kunta tadri mal kitabu baka kasance ka san wani abu mai suna littafi ba walal imanu baka san imani ba walakin ja'alnahu nura Allah ce sai dai mun sanya wannan littafin Qur'ani ya zan haske na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muke so daga cikin bayinmu da shi wa innaka latahdi kaga ko hidaya ta manzon Allah kenan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai Muhammadu ka wallahi kana shiryarwa zuwa ga hanya wacce take miƙaƙiya Allah ka shiryar da mu وما أنت بهذه الأمي عن ضلالتهم بكذن ما يشري يد مكاهو با قبر بتنسى إن تسمعوا أي ما تسمعوا سماء إفهام وقبول با wanda kake shiryarwa shiriya ta fahimta da karbanta illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake ba da gaskiya da ayoyinmu fa hum muslimuna alhali suna masu miƙa wuya musulmai ga dokokin Allah mukhlisuna bi tauhidillah masu ikhlasi suna ta Allah na'am
Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di ضعفا وشيبا يخلق يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون نعم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث Mhm.
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون na'am jazakumullahu khaira Allah madaukaki yace Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halitta ku daga rauni menene rauni ma ummahi wani ruwa walakantacce shine ruwan mani zai fita a jikinka kana jin daɗi kana zo ta baka eh ruwan ne walakantacce shi sa Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin ba ku ne muka halitta ku ba daga wani walakantaccen ruwa to wani girman kai dan adam ne asalin ka mani kai kanka ba ka san kayanka hmm? faja'allahu fi qararin makin Allah ya ce muka sanya wannan dugun manin naka a wata matabbata wanda take karariya shi ne faja'allahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci sananne yakan zauna wata tara ko kafin a haife shi kafin a halitta shi kuma wata hudu wannan haka uwa take da kun wato ɗanta a ciki suna tare babu rabuwa kamar ƙarfan kafa an gane shine faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun Allah ce sai muka kadarta halittar dan adam ta wannan hanya ma dalla da mu masu kaddara abu ya zama daidai to shine anan Allah ce Allahu allazi khalaqakum min da'fin Allah shine wanda ya halitta ku daga walakantaccen ruwa thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sai ya sanya ƙarfi kuma bayan wannan raunin ai akar wa huwa da'afu dufulat bayan rauni na na jarirai sai Allah ya kawo ƙarfi na samartaka ai quwwatu shababi ka gani ko ƙarfi na samartaka thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba bayan ƙarfin samartaka kuma sai Allah ya sanya wani rauni ai ukura ai kuwatin zakira wal aqli wal fahm wato Allah ya kawo karfi na tunani da hankali da fahimta ya sa wa bil adam daga kawo ta zamantaka to ai sai ka shiga kwarijantaka ko daga kwarijo ba sai tsoho tsohon ma kala kala ne akwai tsohon da in ka bari ma ba zai iya tashi ba ko tafiya zai yi a dindike zai tafi shine suke cewa sinni shaikukati walinhidat shekarar da mutum zai zama tsoho tukun ya duka ƙasa baya iya miƙewa da kanka za ka je ka shiga ƙasa kafarinka asali min hasa laƙalaku wa fi hannu idukum wa min hannu kurijukum taratan ukura to shi ne sai allah maɗaukaki ya ce bayan wannan fa sai ya sanya rauni minar ra'ayi wal akali idan mutum ya shekaru da yawa sai ya fara mantuwa ya shiga ɗimuwa inda ba makarancin ƙur'ani ba ne washai ba ya kawo burbura alamar mutuwa ne burbura a za'aful kibir ke nasa wato rauni na girma washaibin da kuma furfura washaibul harami ko da furfura ta tsufa kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah madaukaki ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun wa man nu'ammirhu duk wanda muka bashi tsawon rai nunakkisu fil khalqi Allah ce za mu nakasta halittarsa zai yi baya ganin ka zai rabu inda nake hangowa yanzu da ba zan iya gani ba da ba sai mun ƙara gilashin nan ba za mu gani yanzu ba ba zai yi ba a alamar an kusa a bar wannan fili ke karfin da kake da shi da za ka tsallake lambatu ko kai somersaulting ko alijoyin ko waye yi shekaru ya ba zai yi ba sai dai ka lallaba ana tangire ke to ka gani rauni kenan to haka kuma hankalin da ra'ayin sai wannan rauni ya zo والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه ضعف أو ضعف فهو خلاف القوة والصحة rauni shine sabanin karfi da lafiya da din mai rauni bai da lafiya qara'a bihi ma hafsun haka imamu hafsu yayin karatu da shi da rufu'a ai fa khalqukum ala ahwali Allah ya hali fa khalaqakum ala ahwali Allah ya halice ku hali bayan hali tadullu ala qudratihi ta'ala wa iradatihi halayen da ke nuni akan kudurar Allah da kuma irada ta sa walau sha'a la ja'alakum ala halatin wahida inda Allah ya so sai ku hali guda kawai kamar dutse gim to bai haka ba yakhluqu ma yasha Allah shi yake halitta abin da ya so min ad-da'fi bi anwa'ihi nan rauni da irin nau'in raunin daban-daban wal quwwati bi anwa'iha karfi ma da nau'in sa daban-daban والشباب da samartaka والشيبة da furfura والإيمان da imani والكفر da kafirci fayarbidu ba'd khalqihi bi ba'd sai Allah ya kulla alaka tsakanin sashin halittarsa da sashi wa huwa al-alim Allah shi an masani bi tadbiri khalqihi yadda yake jujjuya halitta ta sa al-qadir kuma mai iko alama ya sha'u bisa abin da ya so ثم ربنا تعالى اختلاف أهوال الناس في الدنيا بأهوالهم يوم القيامة sannan sai Allah madaukaki ya kulla alaka tsakanin sabanin halayen mutane a duniya da halayensu na alkiyama faqala yace wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a a ranar da alkiyama za ta tsaya masu laifi sune mujrimai za su yi rantsuwa cewa su ba ba su zauna a nan duniya ba in ba sa'a guda ba awa ɗaya suka yi a kamar aufi hayati himid duniya ko a duniya duk tsawon shekarun da suka yi awa ɗaya ne ƙala ta'ala sai Allah ce ka zalika kanu yufakun haka suka kasance ana karkatar da su ay yusrafuna anil haqqi ana karkatar da su gabarin gaskiya ai addini fi addini fi duniya ana karkatar da su gabanin addini a duniya kama surifu anil haqqi tamfar yadda aka sarrafar da su gabanin gaskiya ai as-sidiki shine ainihin gaskiya fi muddatil lubth bil qubur a lokacin da za su yi na zama cikin kabar Allah ce wa qala allazina utul ilma wa inda Allah ya ba su ilimi cewa suke bayan Allah ya ba su ilimin kuma wal imana ya ba su imani laƙad labistun fi kitabin lahi hakika kun zauna cikin abin da Allah ya rubuta muku na zaman da za ku yi aifi ma ka taba hufi sabiki ilmihi cikin abin da Allah maɗaukaki ya rubuta a marigayin iliminsa ila yaumil ba'athi kun yi zama har zuwa ranar tashi fa haza yaumul ba'athi wannan shine ranar tayar da ku allazi ankartumuhu wanda kuka yi inkarin sa fi duniya a duniya walakin na kunkuntum la ta'lamu sai dai ku kun kasance ba ku da ilimi ne na ainihin wuqu'ahu aukuwar wannan rana ai la ta'tarifuna ba ku yin furici wala taqiruna bi wuqu'ihi ba ku furici ko tabbatar da aukuwarsa kalli lamba da yayi ko laqad qala Allah ta'ala lin-nasi haqiqa Allah madaukaki ya ga yawa mutane يا أيها الناس إن كنتم في ريب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يتياكو متاني har in kun zan kuna kokwanton cewa in kun mutu ba za a tayar da ku ba Allah ce ga wani misali fa inna khalaqnakum min turabi haqiqa mun halitta ku daga turbaya thumma min nudifati kaga wanda aka halitta da turbaya kade shine mahaifinmu annabi adam thumma min nudifa sannan aka halici ƴaƴansa kuma daga dugon mani thumma min alaka sannan daga saran jini thumma min mudga sannan daga dunkulalliyar tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wani an cika halittarsa wani ba a cika ba linubayyana lakum Allah ya ce di yayi wannan ne dan yi mana bayani wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da abin da muke so cikin mahaifa zuwa ajali abin ambato thumma nukhrijukum ifla sannan mu fidda ku kuna yan jarirai thumma litablugu ashuddakum sannan har ku kai tsananin ƙarfinku wa minkum man yutawaffa min min qablikum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a Allah madaukake yace wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda yake cikawa ma'ana Allah yake cika rayuwarsa ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzalil umur daga cikinku akwai wanda ake mayar da shi mafi kaskancin rayuwa mutum ya buho bai da ilimin addini daga shirme a zonsa shi ne ce likai la ya alama min ba da ilimin shaya ya zo wani lokacin da a rayuwarsa bayan ya san abu ya zo ya manta shi ka ji tsoho yana cewa a mai da shi gidansu ko gidan babansa وترى الأرض هامدة ذاك قسا أبوشي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج التي ذاك قسا أبوشي أما إذا مك سوك دروا أكنت اهتزت ستكون برا وتتموسع وربت تدعو وأنبتت كما ترى لسرنتا من كل زوج بهيج kowane aure wanda yake mai ƙayatarwa na'am fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum idan wannan rana ta alkiyama ta yi wayanda suke zalunci to hanzarin da za su kawo ba zai musu amfani ba fi inkarihim lahu a inkarin da suke wa rana wa hamlu taqlilihim limuddati lubuthi da ainihin daukan karancin lokaci da suka yi na lokacin da suka zama a cikin kabari itizaran dan kawo hanzari bakala inna zalika la yanfa'u yace hakan bai amfana da su walahum yusta'tabuna ay la yudlabu minhum al'utba ba a neman su dawo duniya dan su saki ai arruju ila ma yurdillah su koma ga abin da zai sa Allah ya da su ثم أقبت على علامة الملومات sura. sannan sai Allah maɗaukaki ya yi taƙibi mana ya bi bayan abin da suran nan ke karantaswa fi mashtamala alaihi salatu ayatin cikin abin da ayoyi uku ya tattara a kai faƙala ya ce
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نعم كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ طب.
وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ نعم الله مدوكاكي yace ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة من بقى ودن أدم كون إلم مثالي أتكل لتافن القرآن مثالي كون مثالا دا القرآن كيكاوا يا إشيكا كغاني domin in za a yi karatu an sai an buga misali ko to Allah ya buga misalansa ya ce tambihan lahu don a faɗakar da mutane wala in jitahum bi ayati Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi idan ka zo musu da wata aya mithlul asa kaman sanda irin na annabi Musa ko wal yadi Musa da hannun annabi Musa da yake haske la yaqulunna alladhina kafaru wallahi wa'anda suka kafirta za su ce in antum ko ku ba kasance komi ba wato muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba komai ba ne illa mubudilun ai ashabul abadi ma'abuta karerai aw ma jitum illa litubudilu adatina ko sai a'a abinda kuka zo da shi ba ku zo da shi ba sai don ku bata mana al'adunmu wata ƙalidu nallaci wa risnaha min aba'ina da abubuwanmu na gargajiya da muka gada daga wajen iyayenmu gadon gargajiya Allah ce ka zalika ya ɗaba Allah ala ƙulubin ladina la ya'lamun haka Allah yake yimki ya toshe zukatan wanda ba za su ba da gaskiya ba illa zahiran min alhayatin duniya abinda suke ba da gaskiya da shi sai zahiri na rayuwar duniya wa hum anil akhirati ghafilun su dangane da lahira wannan rabkananu ne kama dubiya ala qulubi haula kamar yadda aka yimki akan zukatan wayannan daga sai Allah ya ce wa annabi fasbir kai hakuri ya Muhammad ala tahammuli azahum bisa daukan wato tsangwamar su da wahalar su inna wa'adan lahi haƙun alkawarin da Allah ya ma cewa zai baka nasara gaskiya ne wala yastakhifan naka alladhina la yuqinun wato waɗanda ba su da ilimi na yaqini kar su ɗauke ka ai la yahmilannaka ala khiffatin kar su ɗauke ka da sauƙi su kawar da kai gabarin tafarki wadai shi bitarki sabar su hana ka yin haƙuri ai la ta turku karka bar hakuri hakuri alheri malai ce bada'ati suratu bi wa'dillahi lil mu'minin fi nasr ar-rum fi bid'i sinin sura ta fara da alkawarin da Allah yayi wa mu'minai cewa zai bada nasara a mutanen Rum sirin jayi Farisa cikin yan tsirarin shekaru wa khatamat bis sabri ta ƙare kuma da haƙuri hatta ya ce wa'adun lahibi har alkawarin Allah ya zo da wannan haƙuri washtamalat ala rabaɗil ahwali bil hayatil insaniya ta ainihin tattara bisa ɗaure halaye na rayuwar ɗan adam ta duniya da kuma ta lahira wannan shine ƙarshen sura ina ga za mu dakata akan haka in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu buɗe suratun lukman wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ba takardun ne assalamu da farko kafin a karanta tambayoyin da suka sawaka inda hali yau ma akwai taimako na da bayan Allah suke bayarwa ga kwamitin marayu amma kafin aje akwai sakataren kwamitin marayu malam rabi madaki zai dan yi jawabi na minti biyu don haka malam rabi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yi wa manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yabo, mana so mu sanar da ‘yan uwa dangane da gudumawa da al'umma suka bayar a abin da ya shafi marayu, kwamiti tana isar da godiyarta da addu'a ta alkhairi ga duk wanda ya samu damar ba da gudumawa da ma wanda yake da niyya bai samu ya bayar ba. Sannan saboda matsalan takarda da muke samu, da yawa daga cikin waɗanda za mu iya amfani da su adireshin baya gamsar da kwamiti yadda za a iya ganewa ina ne marigayin yake yaya za a yi a tracing ɗinsa ana ba mu lambar waya wadda za a yi ta kiran wayar ku gaba ta shiga ba to akwai kayan da ya rage wasu an aika irin yadda aka saba yi a baya wasu kuma gobe insha Allahu duk wanda ya aika takardarsa bai ga wani sakamako ba a haɗu da shi a masallacin juma'a na abubakar mahmudu gumi kwamiti ɗin za ta raba abin da yake ƙasa ga duwar da allah ya ƙaddara akwai rabonsa a cikin abin da yake ƙasa da fatan allah ya mana jagora ya ba mu dacewa wasu alaikum wa rahmatullah
ƙarfe tare ya ce a ƙarƙashin wannan wani bawan Allah ya ba da bandir na taliya oba bandir ɗaya wani bawan Allah ma ya ba da naira dubu biyu ya ce a bai kwamitin marayu wata bayar Allah ta ba da hijabai guda biyu wata bayar Allah ta ba da yadin hijab da kuɗi naira ɗari biyar wata bayar Allah ta ba da ɗari biyu wata bayar Allah ta ba da turmin zani da falle biyu da kuma yadi ta ce a baiwa marayu wata bayar Allah ta ba da hijabi ɗaya hula na mata hudu da ɗan kunne guda shida wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya wata bayar Allah ta ba da takalmi kafa biyu na mata wata bayar Allah ta ba da kuɗi naira ɗari biyar da arba'in wata bayar Allah ta ba da kuɗi naira ɗari biyar wata bayar Allah ta ba da yadi material wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira ɗari biyu wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira ɗari biyar wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne riga da kwali da kuma hijabi wani bawan Allah ya ba da kayan mata set biyu a tamfafan biyu da kuma yadin maza yadi to ba a faɗi yadi nawa ba ne wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar ya ce a baiwa kwamitin marayu wani bawan Allah kuma ya ba da kuɗi naira hamsin sannan wani bawan Allah yanzu ya aiko da kuɗi naira ɗari biyar wannan dai su ne ya takaddun da aka miko dangane da waɗanda suka tallafa a yau sai kuma sanarwa kamar haka wannan sanarwar ta fito ne daga makarantar baba kafinta ta hafizul kur'an suka ce a sanar da iyayen yara da kuma masu ɗaukan ɗawainiyar wasu yara cewa wannan makaranta ta fara sayar da fom na shiga makarantar baba kafinta ta hafizin kur'an da ke nan azare a kan kudi naira 500 za a samu fom din a harabar makarantar a hannun idris yalwa ko kuma a tuntubi nambar waya kamar haka 0800 31 31 72 79 wannan da shi ne tun da bai zai bai rubuta da wani lokaci ne da safe ne ko da yaushe za a same shi sai malam akwai tambayoyi kamar haka duk da cewa akwai sauran lokaci masu ɗauka suna cewa wai yau fa da sauran lokaci ai saboda yanayi sai a yi haƙuri iya yadda ya sauwaka za a karanta wato masu mai wannan tambayar yana cewa shin malam wai zan iya yin niyyar ramukon azumi da kuma yin niyyar sittin shawwal a lokaci guda
to azumin ramuko wajibi ne a rama shi azumin sittin shawwal kuma ba wajibi ba ne don haka ba sa haduwa
yana yana cewa allah shi gafarta malam shin ya halatta mutum ya riƙa yin irin dayin ɗin nan a gashinsa domin ije sallah
ya rina gashinsa to akwai rini wadda musulunci ya yarda da shi kamar rinawa da wani abu wadda yake mai da shi ma abin da aka ce a rina gemunka idan ya yi fari da yawa ka samu wani ja kamar lalle ka rina shi amma ba baki ba ba zai dawo baki ba furfurar da Allah ya baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mana duk wanda ya furfura Allah da kansa ya ce yana jin kunyar ya masa azaba daga kaga ita ma wani abun alfahari ce sannan kuma in yi zan kaman gashi ne ba wai furfura ba aka rina shi da wani abu in man gashi ne babu laifi amma amar fenti wannan ya saba
wannan tambaya yana cewa Allah shi gafarta malam wai shin dole ne ko kuma ya zama wajibi ga mutanen anguwa idan suna aikata wani abu idan suka ga ana aikata wani abu na fasadi kamar a wani gida kamar ana kaiwa yara 'yan mata ana lalata da su ko kuma ana aikata wani fasadi ko masha'a kamar caca da sauransu a wannan gidan shin suna da dole ne ya dogara a kansu su yi magana ko kuma su kai wa hukuma ko kuma za su iya zama su zuba ido su ce ba ruwansu in sun yi hakan ba su da laifi
to wanda ya gabarna annabi ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga mummunan abu daga cikin ku musulmai to ya canja wannan abun da hannunsa ina ma'anar canjawa da hannu in kana da karfin iko sai ka hana da ikonka fa in lam yastati fa bi lisani in ba za ka iya hanawa ba ka da iko ba ka da soja ba ka da ɗan sanda ba bindiga to sai ka yi magana da harcenka ta hanyar da ya dace ka yi magana in za a ji idan ba za a ji ba ka isar yadda za a yi magana a ji in ba a ji ba wanda bai ji bari ba zai ji hoho ko to sai a isar ga hukuma waɗanda hakkin abin da kula da tarbiyyar 'ya'yan mutane yake ainihin wuyansu daka kaga hanawa da harce kenan in ya zama kuma duk an lalace bayan da za a yi ba za a iya magana ba kenan to sai a ki abin abinci amma dai annabi ya ce idza zahara al-fasadu fil ardi wa sakata al-ali idan barna ta bayyana a ban kasa wanda ya san wannan abun barna ne yana da ilimin abun ba daidai bane sai ya ja bakin sa ya shiru alaihi la'natullahi to Allah ya tsine masa wal mala'ikatu mala'ikun Allah sun tsine masa wannan su ajma'in dukkan ɗaukakin mutane sun tsine masa daka in an ga barna hanyar da aka ganta toshe ta ake yi don ana barna a gun da kake kabari wata ranfa da yarka za a yi ko da kanwarka ko da kaninka ko da ɗanka kaga ko ba za ka so haka ba shi mai yin gara a hana shi a tsawatar da shi ta kowace hanya don kar ya ɓata iri a gurin Allah ya shirya da
mai wani yana cewa Allah shi gafarta malam da Allah malam muna so ka ja hankalinmu akan muhimmancin neman ilimi da kuma yin istikara yayin neman aure domin malam sai ka ga matasa mu muna ta son yin aure amma ba ma son yin istikara a lokacin da muka zo neman aure
na'am to ita istikara idan mutum yana da bukata ne guda biyu ko fiye da biyu bai san wanne ne ya fi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi wannan addu'a ta istikara ɗin sannan shi ilimi a wajen kowane mutum wajibi ne ya neme shi gwargwadon bukatarsa ko abin da zai aiwatar a rayuwarsa domin idan ka yi abu babu ilimi to daga ƙarshe za ka yi nadama da ka biɗar ilimi kamar yadda annabi ce neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi namiji da kowace musulma mace daka dole ne a je a yi karatu a san yadda girman Allah a san yadda za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a san ibada a san mu'amala wannan dole ne Allah ya shirye da
mai yana yana cewa Allah shi gafarta malam na bi tsarin sunna har aka bani yarinya wato sai da biyar da musulunci ya ce wajen neman izini da sauransu wato saura yanke rana shi ya rage kawai amma matsala ta malam ita ce yarinyar tana tsayawa da samari daban-daban da na faɗa a gidansu sai mahaifinta ya ce ya bincika an ce classmate ɗinta ne wato 'yan ajinsu to malam na yi niyyar fasa wannan aure amma kuma ina neman shawara daga gare ka
a karka yi haka nan take ai zargi ne wannan kishi ne kake kuma yana da kyau amma dai ka ja hankalin ita yarinyar ko ka ja hankalin iyayen yadda za su gane cewa tunda an baka yanzu kuma wa zai tsaya da ita ko ba an bashi kace ba in an bashi kuma ai dole ne iyayen in dai na kirki ne to sai su dakatar da wani zuwa wajenta amma an kaga ba su yi magana ba su ma akwai ayar tambaya a kansu daga shi zai iya jan hankalin yarinyar cewa ta daina tsayawa da wani la'alla in tana son sa za ta bi abin da yake gada mata kuma shine alheri na'am saboda lokaci bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe wannan tace Allah shi gafarta malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam mijina mijina matafiyi ne ina zaune da shi shekaru da dama amma babu wata kyautatawa kuma ba ci ba sha kuma yana da wasu matan yana biya musu su bukatunsu wani lokaci sai ya dawo gida mai sati ɗaya da shi eh wani lokacin kuma sai ya tattara kayan shi ya rabu da ni ya koma wasu gidajen muna zaune haka sai ya zo ya tattara kayansa ya ce zai yi tafiya na yi mar magana bai kula ni ba bayan na tafi bayan ya tafi sai ya turo min a waya kamar haka wacce wato ya ce saboda na ga hayaniya ba za ta wuce ba a tsakaninmu da ke gara mu haƙura da juna allah ya wadatar da mu to malantin da ya rubuto wannan hakan mun rasa shin shika ne ko ba shika ba ya dawo gari an tuntube shi sai ya ce wai ba shika ba ne amma bai yanzu haka baya zuwa wurina baya ɗaukan ɗawainiya na na rasa yadda zan yi da wannan al'amari shine nake so malam ya yi man bayani akan wannan turowa da ya ko shika ne ko ba shika ba dama idan mutum ya irin wannan jawabin yadda za a gane shika ne ko ba shika ba shi zai fassara wanda ake cewa al-muhtamil zai iya daukan saki zai iya daukan ba saki ba sai a tambaye shi me kake nufin mai hakuri da juna sai ce ina nufin na sake ta ta ce me kake nufi ko ce a ina nufin abin da zaman da muke mai hakuri da juna sai a yadda cewa ba saki ba ne daga shi zai warware wannan matsala ne wannan shi ne hukuncinsu
iya tambayoyin da za a karanta kenan wannan wata bayar Allah ne da take fama da ciwon kafa kuma sun je asibiti ciwon da gashi nan sun yi ta magani har zuwa yanzu an rubuta musu magani kudi naira dubu goma shine suke neman taimako a gurin yan uwa musulmai ko da wadda Allah zai sa a taimaka masa wannan ma ta ce na kasance ba ni da aure ina da yarinya mareniya kuma yanzu haka wato wani bawan Allah ne yake biya mata kudin islamiyya ta gama firamare ina son na sata a sakandare amma na rasa yadda zan yi ba ni da kudin da zan dauki ɗawainiyar shiga sakandarenta shine take ta ji wannan tafsir yadda ake taimakawa ta zo ko da wadda Allah zai sa su taimaka wannan mareniya ta ci gaba da karatunta to wannan ma dai ta ce suna wato malam da fatan ka sha ruwa lafiya muna neman taimako a wajen bayan Allah sakamakon iska da ta faru ranar litinin gidanmu gidan da muke ciki ya yi filat kuma ga yara marayu yanzu haka ma a fili yawanci muke zaune sai gidan makwabta kuma ga bacin yau ba na gobe shine muke so inda hali a taimaka mana ga adireshin su da lambar waya to da dama dai da irin waɗanda suka rubuto suna neman taimako sai kuma waɗanda suka rubuto suna neman addu'a akwai marasa lafiya akwai masu biyan bukatu daga ciki akwai wani da yake ta fafutukar ya ga cewa ya mallaki gidan kansa ya bar gidan haya da wadda ya ce a sanya shi a cikin addu'a dangane da wani kasuwanci da yake Allah ƙara buɗa masa kasuwarsa da masu jarrabawa da za su fara kwananan da masu neman aure zaurawa da 'yan mata da kuma matasa da masu damuwa daban-daban kowa Allah subhanahu wata'ala ya san masu neman biyan bukatu na alkhairi da kuma masu damuwa da matsaloli Allah ya sani Allah biya wa masu neman biyan bukatu na alkhairi bukatunsu masu matsaloli da damuwa kuma Allah ya yi
Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa adha'ima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين